بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته godiya tabbata ga Allah madaukin sarki da ya sake hada mu a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na Sheikh Jafar Mahmud Adam rahimahullahu ta'ala da ke samuwar gandu yau takwas ga watan hudu shekara ta 1442 hijiriya wanda ya dace da 23 ga watan 11 shekara ta 2020 miladiya muna sama na takwas darasi na takwas a cikin suratul muminun aya ta 62 insha Allah faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wala nukallifu nafsan illa wusaha na marama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون
Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan aya yana mana bayanin irin yadda tsarin ɗora nauyi da yake yi wa bayansa dangane da ibadu cewa baya dora wa wata rai wani abu sai abin da za ta iya yi a baya ya mana bayanin sifofi na muminai um, ya ce waɗannan bayan allah muminai masu imani imanin ya ratsa khalatal imanu bashashata qulubihim ya ratsa ainihin wato zukatansu ta yadda bin Allah baya musu tsanani ibada ba ta musu wahala ibada ba ta musu kunci kwata-kwata qulubuhum la tuhissu la tuhissu bil mashaqqati fi ibadati rabbiha ko inda fi'l ta'at kullum bayan Allah na kwarai duk abin da Allah ya da su kawai suna jin sun yarda kuma za su aikata wannan aiki din to shine Allah ya ce sunnan mu ta gudana a wajen shar'anta wa mutane shari'a annana la nukallifu nafsan minan nufusi illa fi hududi taqatiha wa qudratiha babu wani rai da muke dora masa wani nauyi face muna dora masa abin da zai iya yi ba ma dora masa abin da ya fi karfansa ba yanda za Allah ya dora maka ibada da ba za ka iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha shine la nukallifu nafsan illa wusaha duk ma'anar su daya ba ma dora wa wata rai abin da ba za ta iya yi ba sai dai abin da za ta iya waladaina kitabun yantiqu bil haqq a gare mu akwai littafi abinda ake nufi da littafi shine kitabul amal alladhi yusiha Allah littafin ayyuka da Allah yake kididdige ayyukan bayi um, kamar yadda ya ce a wata ƙayar haza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ba kuntum ta'malun muna da littafi zai muka furuci zai yi magana ranar tashi alkiyama kitabul amal littafin da yake rubuta aikin bawa na kwarai ko na sharri kowanninku wajibi ne ya sani cewa akwai littafi da allah madaukakin sarki ya ajiye masa zai zo ya karanta wannan littafin da kansa ranar tashi alkiyama mutum da kanshi zai daga yana karanta Allah zai ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta littafinka yau da kanka da kanka zaka yi wa kanka da kanka hisabi duk abin da mutum yayi wallahi sai ya ganshi a rubuce har zuwan da kai nan din zaka yi bayani ran tashi al-kiyama ka tafata kana maimaitawa kai kaza kai kaza kai kaza haka kuma duk sharrin da mutum ya aikata duk ƙaryar da mutum ya yi duk rashin kirkin da mutum ya yi duk sabon allah da mutum ya yi waladaina kitabun yantiqu bil haqq Allah ce a gare mu akwai littafi wanda yake wato yana furci da gaskiya yantiqu alaikum bil haqq zai furci akan ku da gaskiya zai faɗi abin da kuka aikata shine yake fassara mana ma'anar yauma tubula sara'ir ranar tonan asiri ranar da za a bayyana dukkan abubuwan da suke koyi to shi yasa kowa ya kokari ya aikata aiki mai kyau don ya karanta mai kyau a gaban Allah ko a nan duniya ne mutum ya aikata mummuna abu aka kawo shi aka tona asirinsa ana ta bankaɗawa ya yi kaza ya yi kaza mara kyau to ko mutane suna jin tausayin sama su ce kai da Allah tashe mutum ashe mutumin banza ne to ballantana a lahira da ba ruwan kowa da kai duk bala'in da ka taro wa kanka kai za ka tara yan uwana wannan shine yake sa wato mu tausaya wa kanmu dangane da mautul fuja wato irin irin mutuwan nan da ake yi wato ba ba aune mutum bai kimtsa ba kawai ya ci ya mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko yanzu ne aka ce za a je a maka bincike a gida a yanzu a bincika ka a bincika rayuwarka da aikinka da waye da waye kake ai ba daɗi ballantana a gaban Allah in ba ka ce ka mutu yau komai naka ya tsaya kuma duk abin da ka yi kawai za ka je ka tarar da shi ne a gaban Allah kuma ba ruwan Allah ka shirya ko baka shirya ba ka kimtsa ko baka kimtsa ba yasa manzo Allah sassan yake cewa Allahumma inna na'udhu bika min mautil fuja ya ubangiji ka raba mu da wato mutuwa ba aune mutuwa ba kimtsa ba to me maganin mutuwa ba kimtsa ba kimtsi shine duk wanda baya so ya mutu bai kimtsa ba to ya zama mai kimtsi a koyaushe kawai duk wani abin da ka sani kana so ka yi na alheri inda da hali ka yi shi kawai ka wuce wurin sallah ne karatun qur'ani ne sada zumunci ne biyayya ga iyaye a'a taimakon gajiyayyu a'a ciyar da marayu a'a faɗin magana ta alheri ga mutane kyakkyawan mu'amala kawai ka rinka yi don wallahi ba mamaki mutuwa ta zo ta dauke ka ba tare da kaya kimtsa ba da yawa fa kawai sai dai mutum ya tashi tare da kansa kawai subhanallahu wa ni'mal wakil هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون Allah ce mun kasance muna wato rubuta abin da ku kasance kuna aikatawa ana yin nasku an gane ko yawwa Allah ya ce wala nukallifu nafsan illa wusaha waladina kitabun yantiqu bil haqqi wa hum la yuzlamun Allah ba zai zalunci mutane ba a wannan rana da Allah zai kawo wannan littafi wa wudi al-kitabu wa tara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi lokacin da za a kawo wannan littafi a ajiye shi zaka ga mujrimai masu tsoron wato masu barna suna jin tsoron me zai bayyana a cikin wannan littafi saboda tsiyar da suka aikata saboda barnar da suka aikata ya Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana abinda ake nufi da yantiqu alkitabu bil haqq wato duk abin da ke cikin wannan littafin haqqun ne wa sidqun shine ma'ana kitabuna yantiqu alaikum bil haqq duk abin da ke ciki gaskiya ne muna da takaddun ayyukanku waɗanda mala'iku manya-manyan mala'iku an kiramul katibuna suka rubuta وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون lallai a kanku akwai fa manya-manyan mala'iku marubuta masu hadda masu kiyayewa komai mutum ya aikata da wanda ya a waje da wanda ya a ban daki da wanda ya a cikin daki da wanda ya a fili suna gani a ciki ne suke jami'u a amalikum wa akawalikum suke haɗa zantuttukan ku da ayyukan ku da af'alukum fi duniya kuma aka ce biduni ziyada wala nuqsan ko ziyada au nuqsan ba za su maka ƙari ba abinda baka yi ba su rubuta kai ba kuma su ba a ba su cin hanci kuma su ba sa yawan wani ƙarya ba sa yawan sharri to ba ruwansu da kai ai ba su ma san ka ba kawai aiki suke a kanka kuma ba sa tauye wa mutum wai yayi su rage mai wannan littafin yana kunshe da duk abin da mutum ya aikata zai gan shi wannan shi ke bayyana hukuncin wato hikimar ubangiji da adalcinsa kuma baya zaluntar kowa shi yasa yace wa hum la yuzlamun yace wa inna ma nu'ti kullu insanin ma yasahiquhu min khair mukan bawa kowane mutum abin da ya cancanta na alheri kuma muna yin afuwa dangane da alhafawat tuntube-tuntube kurakurai ta dalilin istighfari in mutum mai yawan istighfari ne to zai je ya ga littafinsa ga laifi na yayi amma duk sai a rubuta mai an yafe masa a cikin alkurani wanda baya yawan istighfari kuma zai ga laifin a tare tunda bai nemi a yafe masa ba to shine amfanin kuma yin istighfari da tuba manzo Allah ya ce tubu ila Allah wastaghfiru ayyuhan nas ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafararsa fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra kowace rana ina tuba sau ɗari sai na istighfari sau ɗari to kai guda nawa kake astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah ka yafe mana idan mun lura da waɗannan ayoyi wato da suka gabata sun yabi muminai kuma sun gaya mana abin da za mu tara a kiyama kuma sun nuna mana lalle hukuncin Allah gaskiya ne to sai surar yanzu kuma za ta sake dawowa ta yi mana bayanin halin kafirai su kuma da bayanin wato cijewa da jurewa da suke yi da rayuwa akan gafala da rafkana to za a yi mana bayanin azabar da su kuma za ta sauka gare su mai Allah ya ce malam بل قلوبهم في ضمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون
الله يشي بل قلوبهم wannan an komo kenan wannan bal din kamar an sake dawo mana ne zuwa ga zancen kafirai ruju'un ne li ahwalil kuffar zai mana bayanin hali na kafirai wanda aka hakaito mana ɗazu ko ajiya a ya sabuna an na manu middahun bihi min malin wa bani an gane ko Allah tabaraka wata'ala ya ce bal bari dai zukatansu fi ghamratin min haza suna cikin ghamra in an ce ghamra ana nufin jahilci in an ce ghamra ana nufin gafala bari dai zukatan kafirai suna cikin jahilci suna cikin gafala wato dangane da halin da mominai suke ciki na halin kirki shi kafiri wato a gafalce ke a rafkane ke a ruɗe ke kuma yana tattare da jahilci bai gamsu da ko bai san halin ni'ima ta bin Allah da mominai suke ciki ba su kuna ta wahala bauta bal qulubuhum fi ghamratin min hada kuna ta wahala azumin litinin da alhamis su ko bal qulubuhum fi ghamra zukatan su cikin jahilci suke a gafale suke ba su ma san kuna wata ibada ba to wannan shine ghamra kuma ba su yi imani da Allah ba fi ghamratin lam yu'minu billah wa lam yu'minu bi malaikatillah wa lam yu'minu bi rusulillah ba su imani da Allah ba ballantana mala'ikun Allah ballantana manzannin Allah ballantana kutubullah littattafan Allah tabaraka ta'ala bal qulubun fi ghamratin min hada zukatansu a rafkane suke a jahilce suke a gabale ba su imani da na tashi alkiyama ba waɗannan kafiran lahum a'malun min duni zalika to ba ma wannan kaɗai ba lahum a'malun suna da wasu munanan ayyuka ba waɗannan ba da muka faɗa ba gamra ɗin ba ba gafala ɗin ba ba jahala ɗin ba bakin imani da Allah da annabi da littafai ba a'a lahum a'malun min duni zalika ai lahum a'malun sayyi'a kathira suna da munanan ayyuka masu tarin yawa ba ma wannan wanda aka ambata muku ba wai kasancewa zukatan suna cikin gamra da jahala akan gaskiya hum laha amiluna suna ta aikata wannan aikin ay mustamirruna sun ci gaba sun doge alaiha kuma ma sun saba da aikata aikin shan giya ne an saba ana yi zina ne an saba ana yi kashe mutane ne an saba ana yi wane ne wane ne an saba ana yi duka wato kullum abin da ake so yan uwa ku gane um, shi wanda Allah ya raba shi da imani wanda Allah ya raba shi bai da imani ko kuma yana da awar imanin amma baya aikin imani to duk abu na tausayi da sani ya kamata ko bin Allah ko imani da Allah ko tuna kiyama ko tuna hisabi to baya tunawa kwata-kwata baya iya yi da sunan ayyuka za ku yi ta gani suna ta faruwa na rashin imani malam na rashin tausayi na rashin jin kai a yi ta kashe mutane haka kur haka kur a yi ta farautar mutane a yi ta sace mutane ana karɓan kuɗi don a ci a sha wasu su ɗauki kwangilar wannan abin su sa wasu su rinka yi wasu kuma da suke da ikon su tsawatar din tunda bai shafe su ba su kuma ba su da tausayin su ma masu kashewan masu zubar da jinin ba tausayi hukumomin kuma su ma da ya kamata su taimaka su ma babu tausayi ba qulubun fi ghamratin min hada kai ka damu jiya nake karantawa a jihar Zamfara an je wani masallaci an an an sace liman an sace mamu bakwai ina jin sauran guduwa suka yi suma da an hada da su gaba da na'am to amma kashe wasu wai liman ba masallaci mutane suna sallah kawai a zo a kewaye a ta musu barin wuta a ɗiba na ɗiba hadda mai jan sallar gaba ɗaya an tafi da shi ko sallan ma ba su samu damar yi ba sai ka kasa gane me ake so ko da daddare kawai sai dai ka ji ana taɓarin wuta an kai wasu farmaki za a kama wani ko za a kashe wani waɗanda suke da mulki a hannunsu suna ta sace kudin al'umma sun ƙi musu aiki sun ba magani a asibiti talaka baya zuwa asibiti a bashi magani baya iya zuwa asibiti a bashi gado dan talaka baya zuwa ya je makaranta ya yi karatu dan talaka bai isa je noma ba dan talaka bai isa je kaza ba dan hakkin da aka bayar a yassarewa mutane a yalwata musu rayuwa a inganta musu rayuwa a ba su tsaro a ba su abin da za su ci a kyautata musu hanyoyi a kyautata musu asibitoci a inganta musu ilimi a inganta musu rayuwa a yi musu wani abu na jin daɗi da za su gani da ƙasarsu da dukiyarsu wasu kuma gafiyoyi da ɓeraye su kuma ji da kuɗin suke babu waɗannan ɗin gaba ɗaya yanzu yau duk wanda bala'i ya same shi iyalinsa ba lafiya ko ɗansa ba lafiya ko shi ba lafiya aka kai shi asibiti abu na farko damun fayil ɗin da a fara miƙo maka shine na kuɗi ko taɓa ciwon mai mara lafiyan ka ba za a yi ba sai an biya kuɗi za a ce na rasif na kuɗi babu magana cewa a taba ka sai an biya kuɗi wataƙila ka waye gari baka da kokobo matarka ta tashi ta yanko maka cuta ko wani ciwo da Allah ya ɗora mata ka ɗauke ta kai ta asibiti a maka lissafi na tashi hankali ko naira goma baka da shi kuma wallahi a ƙasar nan ba za a taɓa makamar lafiyanka ba sai ka biya wannan ba kowane asibiti da na gwamnati da na kuɗin gaba ɗaya wani lokacin na gwamnati ma sai ka kasa gane me bambancinsa da na kuɗin kati ne sai ka siya wane ne wane ne sai ka abin nan wane ne sai ka abin nan so babu kaje ga mutane a asibiti malam wasu a ƙasa suke kwance a ƙar ga ma asibitocin sun yi matsi ga fili muna da shi na banza daji wurin gini ga arziki muna da shi a ƙasa amma mun rasa zukata masu tausayi da za a gina yalwatattun asibitoci da za a je a kula da lafiyar mutane da yawa shi yasa mutane suke mutuwa da cututtuka da wahala suke mutuwa saboda ba a duba lafiyarsu ba a ce maka musu in abinci ne babu babu abincin da za a ci kurum albarkacin imani mutane suna rayuwa ana maleji yawanci maleji ake yanzu ina wani babban mutum attajiri ya kira ni a waya muke magana muna fara magana kuka ya fara yi kai mala abubuwa sun lalace na ce subhanallah ce kai abubuwa sun lalace ƙasa ta lalace ga bala'in tsadar kaya a najeriya ya ce mai ne fa na saya mai na man gyaɗa na amfani da shi a gida rabona da shi dubu takwas dubu bakwai da ɗari kaza ya ce yau na tura a je a siyo mu aka ce naira dubu goma sha shida ya ce na dada aikawa sai aka ce ai ya zama sha bakwai yanzu wani ma yake cin anguwarsu sha takwas mai fa wannan mai fa na galan wannan yalo din yanzu so ake mutane su rinka cin abincin ba man gyada ko ba manja wallahi tallahi nake gaya muku komi da ka sani ni fa ni ban sani ba a shekaruna ni dai a Najeriya ban taba ganin shekarar da ake da bala'in inflation wato ɗaukakan farashin kaya irin wannan shekarar ba ana cikin matsi wanda ya kamata a gaya wa jami'an gwamnati a gaya wa shugabannin nan ana cikin matsi wallahi ana cikin wahala bakar wahala komai ya wuce duk yadda kake tsammani ni ban san me za a daga ce ki araha ba ko yalan bello shi ma ya daga farashi kwarai kuwa to ai saboda wanda zai je din ko yalan dole ya hau a caba ko ya hau mota an ƙara kuɗi da haka sai ya ƙara shi ma taliya tsada taliya duka duka yan wata ɗaya biyu uku da suka wuce taliya fa katan ɗaya fa dubu biyu da ɗari biyu a dubu ɗaya da ɗari takwas yanzu taliya naira dubu hudu da wani abu dubu hudu fulawa jiya jiya nan a bbc wani mai gidan biredi ya fito yana zage-zage ya ce shi ya rufe gidan biredinsa ya haƙura kullum ƙara kuɗin fulawa suke ana magana dubu takwas ta dama dubu goma sha dubu kaza kun fulawa shi yasa yanzu kullum biredi in ka je sayan biredi sai dai gan shi a motsai sai a ce ɗari uku da hamsin ɗan ƙarami da fa ba wallahi da a kano ba san biredin ɗari uku ba na ɗari uku babu da aka yi na ɗari biyu ma aka yi ta faɗa ɗari biyu biredi ɗari biyu ɗari biyu da hamsin yanzu ɗan ƙarami ne in ka miƙa leda ba aka sama ɗari biyu da hamsin ɗari biyu da hamsin yaro karami dan shekara kaza zai wullar da shi biredi kuma duk iska ce soson banza ne kawai kana matsa shi zai zama dan karami to haddan dari uku yanzu kwanan nan ba su abu wallahi biredin da mutane za su ci sai ya zama dari biyar naira dari biyar komai tsada komai tsada an ƙara farashin mai an ƙara farashin mai dala kullum tsada dala yau 480 480 in kana son dala 48 dala 100 kamar naira 100 a amerika shine 48 kuma dalar nan tana ƙara kuɗi komai da ka sani yana ƙara kuɗi ni na rasa ni ban san me zan ce mai sauki ba ana cikin matsi ana cikin wahala kuma babu tausayin babu jin kai yanzu ka duba fa kaka'a ake ta shinkafa amma shinkafan nan ta rike wuta ta ki sauka masara yanzu ku tambaya buhun masara nawa ne a irin yanzu a baran can masara ba ta wuce dubu biyar dubu biyar da wani abu ba yanzu nawa ne buhun masara nawa ne buhun masara ka duba yanzu fa kaka'a ta ake ta shigo da ita a hakan ma kuma wasu attajirai suna ta tsaya suna ɓoyewa saboda ana mummunan nufi shinkafar ta ƙi samuwa an yi noman matsiyata sun riƙe takin sun ƙi su bayar an ƙi a bawa talaka takin haka wasu suka zo ya yi bana taki ya yi mugun tsada don haka ya fi ƙarfin talaka ya siya ya je ya sa a gonarsa ballata shinkafar ta haɓaka ta hayayyafa ya samu da yawa babu sannan wasu sun ɗebe takin sun je sun ɓoye na gwamnatin ma sun ajiye shi za su yi kamfen da shi kuma an rufe boda an ce kar a shigo da ita an hana a shigo da ita an hana a shigo da mai an hana a shigo da taliya dan abin da aka bayar na noman kuma wasu mugaye sun ɓoye sun riƙe tallafi da ake bayarwa na gwamnati shekaran jiya wannan uwa ke gaya mu irin tallafi da gwamnati ke ba wa ƙungiyoyi ta waye-waye da sauransu wani tallafi da ake ta faɗa ake ta faɗa wani ya zo ya ce a kawo suna a kawo bbn a kawo kaza ƙungiya kaza za a ba su taimako idan an baka kuɗi wai shi wanda ya maka hanyar shi wanda yake ya maka hanya zai ɗauki 60% kai kuma za ka ɗauki 40% wallahi haka ake in kana so ka karba in baka so ka bari tallafin da aka ce ana bayarwa kuma ka faɗi a faɗa maka ina ne ba za a kai ba sai a ce sai a ce ba bara a faɗa maka sunan su masu bayarwa wani kamfani ne masu bayarwa a wani jami'i ne mai bayarwa ba kai dai ka bada hoto ka bada lambar waya ka bada account number ka bada BBN da sharadin in an sako kuɗin nan to wanda ya maka hanyar to zaka bashi 60% kai ka ɗauki 40 kamar in an baka dubu ɗari yana da dubu sittin kana da arba'in ‘ya'yan Allah ya isa masu rayuwa da kuɗin haram za ku ci ku ci ku yi ku gama kuma ba za ku yi albarka ba duk wanda ya ce cin kuɗin haram yake cutan talaka wallahi bai albarka ai gashi nan muna gani ba kuɗi yake tarawa ba ku tara kuɗin ka gama tarawa a banza ka zo ka mutu mutuwar banza kamar mutuwan aladen gidanka ba ka da kima kuma ka mutu ma ba a damu da ka mutu ba za ka je ka tarar da mugun hisabi suna nan wasu manya sun yi zalunci suna kan zalunci sun matse abubuwa sun rike abubuwa kuma Allah yana ta ɗaukar ransu yana ta kashe su afala ya rauna a wala ya rauna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun sun hana ruwa gudu sun toshe abubuwa sun jefa mutane cikin kunci da wahala saboda suna ganin su su ne sun tara dukiyar da ba su tara kwanakin da za su cinye ta ba a banzan bazara mutum yana zaune haka kurin yar mura za ta kama shi kawai sai ka ji an kai kaya kabari ya gama a yi ihun da za a yi a yi kukan da za a yi masu kuka wanda yake ihu ya ta ihunsa shi ya jiyo ‘ya'ya ku suna murna saboda za su ɗebi kaya an tara an tara ka je kuma ɗanka duk tsiyar da ɗanka yi da kuɗin da ka tafi ka bar masa na gado wallahi ce ka ci uban duka a kiyama saboda kai ka tara masa ai baka koya masa yadda zai kashe ba ai to gashi nan dai abubuwa malam ba su da daɗin ji fatan mu Allah ya gyara halin mu a matakin farko kuma Allah ya ba mu masu tausayin mu ku yi haƙuri dole ne mu faɗi yanayin da muke ciki eh in ba haka ba hawan jini zai ta kashe mu yawa in mun dan faɗa din sai mu dan ji mu dan mu dan mu dan tsahirta mu dan sarara yawa idan akwai wani mai jin daɗi a cikin ku anan duk masallacin nan sama da mutum ɗari kaza wanda ya san yana jin daɗi yanzu a rayuwa ne daga manu ko mutum ɗaya ba samu ba kowa ta kansa yake yi in wani ya daga ya ce yana jin daɗin mazo mazo mu bi ka gidanku mu ga wani jin daɗi kake la ilaha illallah so akwai hisabi ranar tashin alkiyama Allah tabaraka ta'ala ya mana bayanin kafirai me yasa aka zarge su saboda ba su imani da Allah ba yau ma a cikin musulmin waɗanda suke cewa sun yi imani da Allah tsiyar da suke yanka barnar da suke wallahi kai ka ce wasu imani da Allah ba ana dai fakewa ne da kawai ana sallah amma babu tausayi babu jin kai shine hakikanin abin da ke faruwa amma inna rabbaka labil mirsad bal qulubuhum fi ghamratin min hadha wa lahum a'malun min duni dhalika hum la عاملون الله حتى إذا أخذنا نعم حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون نعم لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون Allah ya yi mana bayani cewa haka za su yi ta rayuwa a cikin wannan yanayi marar daɗi sai kuma in azaba ta sauka gare su hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi idza hum yaj'arun sai mun kama har sai in mun damki shine akhadna ko mun kama mutrafihim masu nuna jin daɗi da morewar rayuwa a cikin su shine mutrafihim daga at-taraf ne al-mutraf an keɓance su da ambato a nan saboda in an ce al-mutraf a larabci shine wanda yake rayuwa a cikin ni'ima at-tana'um wat-tamattu' wat-tatawul da tsawaita buri ana morewa rayuwa ana jin daɗinta an manta da kiyama ana tsawaita buri a duniya wallahi duk daɗin da mutum yake ji in azabar Allah ta sauka gare shi ta sakon ɗaya sai ya manta da duk daɗin da ya ji mun karanta da ko a hadisi manzo Allah ya ce za a ɗauko sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya za a tsunduma shi a wuta tsunduma ɗaya tsome ɗaya sai a zaro shi sai a ce wai kai bawan Allah ka taɓa jin daɗi ko a duniya ce ban taɓa ba ya Allah sai ya yi rantsuwa ce wallahi ban taɓa jin daɗi ba amma ba shi fi kowa jin daɗi a duniya in Allah ya masa kamun sekon ɗaya sai ya manta shi yasa wannan rayuwar da kake gani mafarki ce wallahi duk wanda ya kuskura ya tafi a goce bai tafi a seti ba wallahi za ka gane kuranka shi yasa kullum muna addu'a ya Allah ka ba mu kyakkyawar mutuwa Allah ka ba mu tafiya akan sa'a Allah ka raba mu da gajiya wajen yi maka biyayya hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi inji Allah sai mun kama masu jin dadi masu tana'umi masu morewa masu shakatawa masu dogon buri duk mutrafihim duk fasara mutrafihim ne bil azabi da azaba in muka damke su Allah ya ce idza hum yaj'arun sai ka ji suna sowa sai ka ji suna ƙara shine al al al ake cewa ƙara shine as-surakh ihu zaka ji suna yi malam idahum yaj'arun suna ƙara suna ihu suna kuka suna wayyo Allah suna neman taimako a larabci akan ce ja'ara sauru yaj'aru idza saha ƙara in mutum ya ƙara ko dabba ta yi ƙara kamar yadda ake cewa ja'ara da'i ila Allah جار الضائي إلى الله الداعي إلى الله ميداء ويا دغ صوتي بالتضرع إلى الله كومي كيران الله الداعي wanda yake kiran Allah ya daga sauti shine ja'ara ay Allah ce hatta idza aqabna haula'il mutrafina alladhina abtaratuhum ni'ma wadannan masu jin dadi wanda ni'ima ta rude su ta sa su girman kai da rena mutane yayin da muka cafke su bil azabi da azabar da take yarja'uhum wa yukhzihim azabar da zata tozartar da su ta tsoratar da su ta kaskantar da su idahum yaj'aruna ilaina bis suraqi wal bil istighatha sai ga suna ihu suna kuka suna ƙara suna daga sauti zuwa gare mu suna cewa mu taimaka musu inji Allah Allah ya mana bayani akan kama su yace akhd yayi magana akan kamun da al akhd idan an ce al akhd a larabci wannan ishara ne bi sur'ati hada al iqab wa shiddati duk abin da Allah ya ce akhadna to azaba ce ta gaggawa da tsanani shi yasa ya amfani da method na kalmar akhadha an gane ko wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al qura wa hiya zalum wa hiya zalima yace inna akhdahu alimun shadid duk inda ya amfani da akhadha yana nufin kamu damka kamar ka ce wa yaro duk ranar na damke ka ko ranar da na rike ka ha kalmar damka mata damka da tsanani kuma da ukuba ba jinkiri a ciki Allah ce akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun a cikin wata aya anan gurin an an yi amfani da mutraf mutrafihim aka ware su da ambato don a nuna mana kullum wanda aka bashi aran lafiya da lokaci da dukiya da arziki da mulki da morewar duniya ya fi ɗagawa kuma abin ya haɗu bai da imani ko baya zuwa gurin da ake tafasa imaninsa ake ɗumama masa imaninsa ka gani ima da kake ganin ta wala ba abin da ba ta sa mutum yi kaga wadata kaga wadata kaga jin daɗi kaga morewa kaga duniyar nan in mutum Allah ya sake masa ita ba Allah a gabansa yanzu yanzu zai tafi jahannama shi yasa duk wanda ya samu duniya babu control to shine na farkon halaka kuma wannan ta sa Allah da hikima irin tasa malam yake barin wasu din a cikin talauci wallahi Allah ya fi mu sanin kanmu da kanmu Allah ya fi mu sanin kanmu da kanmu don wani wallahi in Allah ya bashi dukiyar sai ya fi kowa ta'adi da barna zai yi fada da Allah da gaske ba ruwansa yanzu da yawa akwai mutanen da saboda ni'imar da ubangiji Allah ya basu wallahi ko sallah ba sai bai da lokacin ta yaushe zai sallah tunda yana ganin ai ya gama kama duniyar shi gani yake ne zaka zo kana sallah ne in baka da ci baka da sha'ai zaka zo kai sallah dan Allah ya baka sallah wani kuma yana nan ko jam'i baya zuwa a rayuwarsa gaba ɗaya baya zuwa jam'i in ka ganshi a jam'i to sallar idi ne kai wallahi mala akwai wanda saboda wadata ko juma'a ba sa zuwa juma'a ba ta cikin lissafin saboda sun shagaltu harkoki na kuɗi kawai yau yana can yau yana ofis yau yana yama san ranar juma'a ce baya zuwa kuma ba wanda ya sai tambaye shi wannan ƙananan masu kuɗi ma suna yi karka ɗauka wai sai wani babba da sauransu ina maganar zakka kuma yaushe ma ya zauna ya lissafin dukiyarsa ba ya bada hakkin Allah ai ba a yi tara ta kurin ake ba abin da ba a yi abubuwa sun lalace mun zo mun manta da Allah ni kullum abin da nake faɗa tausayin kaina da nake ji kuma ina tausayin wannan al'ummatawa wato wato bayan rashin tuna kiyama bayan rashin tuna mutuwa to akwai rashin insaniya ma da rashin tausayin dan adam da rashin sani ya kamata a cikin al'amuran ci baya karara ya tabbata gare mu a harkar masana'antu a harkar lafiya yanzu rashin lafiya a ƙasar nan fa duk wanda ciwo ya kama shi ut sai a dauke shi a dora shi a jirgi sai ya tafi wata ƙasa ko ya je misra ko ya je india ko ya je china ko ya je ina to mu ba mu da kudin za mu yi manyan asibitocin mu ba mu da kudin da za mu yi mu tanadar da manya-manyan likitoci me yasa ba za mu sauƙaƙa wa 'ya'yanmu su yi karatun likitancin su zama ƙwararru mu ba su dukkan wani kayan aiki su ma su zama gogaggu ƙwararru mu yi su da yawa mu ma a rinka shigowa ƙasar mu ana duba lafiyar wasu ba me yasa ba za mu yi ba malam har Nijar fa ake tafiya a je a kwanta fa asibiti Nijar Allah ƙara wa mutanen Nijar daraja da ɗaukaka su ma sun san Najeriya tana gaba da su amma sun fi mu tsari asibiti in ka ga biliyoyin daloli da ake kashewa duk shekara saboda zuwa asibiti kawai lissafin hankalinka zai buga makaranta yaranmu da suke fita kasashen waje suke zuwa karatu saboda nan ɗin karatun bai zai ba ko bai da inganci saboda an kashe makarantun nan ɗin da gangan kudade da ake zuwa a biya kudin makaranta da kudin jirgi kudin visa kudin zaman abin resident permit kudin wane ne kudin wane ne komi biya zaka yi a kasar waje komi kudin ruwa kudin gida kudin nefa kudin wane ne kudin takarda duk shekara fa sai an jaddada maka takardar zaman ka sai ka je ka biya wasu makudan kuɗi da za a baka izinin ka zauna a wannan ƙasa kai karatu amma kana da daji a Najeriya kana da fetur a Najeriya kana da ƙasar noma a Najeriya kana da ruwa a Najeriya kana da dabbobi a Najeriya kana da waye a Najeriya amma baka da ilimi a Najeriya komai Allah ya mana wallahi Allah ya yi mana shi baya yanzu nan kaga mu arewa mu musulmi ne ai ana ganin musulmi ya kamata musulmi ya zama mai tunani mai sani ya kamata noma da muke yi a nan muna noma abubuwa da yawa na arziki amma ba ma iya cin moriyarsa yanzu ka duba tumatir baka isa ka ƙididdige iya tumatirin da jihar kano kaɗai take noma ba ban ma magana jihar gombe ba iyaka ban ma magana jihar Bauchi ba ban ce maka Sokoto ban ce maka Zamfara ban ce maka Katsina ba tumatir kawai nace maka banda tattasai banda tarugu banda kaza amma wallahi malam majoritin tumatir din nan fitar da shi ake ake danna shi kudu su suke da kamfanoni da za su iya markade shi su mai da shi na gwangwani mu noma shi a ɗauke shi a tirela a kai shi kudu a kai shi Lagos a je a sarrafo shi kuma a je a sayo shi a katan a kawo mana kuma mu je shago mu daɗa siya ko ba gane ba mu fa muka noma shi muka noma muka masa bayi muka sa masa taki muka yi kaza muka yi kaza da aka zo za aka yi sai da aka zabe mai kyau mu rubabbun ake ba masu tattasai tumatir mu suke sayarwa a cikin unguwanni to haka za a dauka sai a kai shi wasu garuruka a kudu saboda su suna da kamfanoni su masu kudin su sun iya yin kamfani kuma suna da gwamnati sukan je su karɓo kuɗi bashi su gina kamfanoni na bala'i masu girma su karbi tumatir din a wajen mu a farashin da suka ga dama sai ka ga layin motar tumatir ta arewa ta fi ɗari kaza tana jira a saya a bata kuɗi su me da shi cikin gwangwani su gyara kuma mu ɗin yan kasuwar mu su je can su sayo shi su kawo shi su kasa mu zo mu saya kaji ɗaya duba waken soya waken soya muna noma waken soya iya noma amma in ka tambayi ɗan arewa ya san da me da me ake waken soya bai sani ba amma wallahi a nan kudu akwai kamfanonin da ake sarrafa waken soya a yi madara da shi a yi wane ne da shi a yi wa abubuwa da yawa sai a ɗauka yanzu abin da ake mana lissafi duk waken soyan da ake soya ake ake noma shi a arewa abin da ɗan arewa ya fi iyawa da waken soya awara ni awara ma Allah sa hausa ce da kyar ba daga daga Lagos ta taho ko daga daga Abinan ta taho ba eh ba ta mu bace ko China ce kai to ka ji wai awara ma daga China take to awara muka fi iyawa shi kan wannan za ga yara yan ƙananan yara suna soyawa amma manya-manyan kamfanoni da suke sarrafa waken soya abubuwa barkatai da ake da shi sai a noma shi a nan kudu ai a nan arewa a kai shi kudu abu na uku yanzu duba daji da muke da shi wannan duk ina muku magana ne akan ina bayani ne akan wato rashin tausayin mawadatanmu da masu mulkinmu da rashin tuna yaya za mu yi mu gina bayanmu mu gina wa jikokinmu wata irin rayuwa da za su yi su ji daɗi alal aƙalli su samu kamfanoni da za su yi aiki su je su ciyar da iyalansu alaƙalli ita kanta ƙasar mu ɗin arewa mu samu wani yanci su ba ba su da gonakin ba su da ruwan da za su yi noma ba su da kaza mu muke da shi sai su je su gina kamfanonin a can idan mun noma sai mu zo mu ɗauka mu kai duba nama duk dabbobi masu mutunci da daraja ba a cin su a arewa a kudu ake cin su sai dai inugu ko lagos billahi azimu idan ka je ka ga nama a mahauta a Lagos ko ka ga nama a inda ake sai da nama a Lagos ko a Kudu ko a Port Harcourt zaka san su suke cin nama na gaske mu kan sai dai a bar mana mai yauki da bala'in kudaje akan teburin mahauci yabe yabe wani naman kana zuba shi a ruwa zaka ka neme shi ma ka rasa yayi nisa ya tafi lafiyayyun dabbobin su ake kaiwa can in ka ga tafka tafkan shanu da ake daurewa ake dorawa a bayan tireloli waɗannan iyamuran da kafiran nan su suke cinye su wallahi azimu nake gaya muku sai ka gasu gane to mu ba mu da kamfanin da mu gyara nama idan ka je yanzu shagunanka za ka sai nama akwai nama na gwangwani dakakken nama markaɗaɗɗen nama sai ka ɗaga ka duba sai ga daga inugu ne daga lagos ne daga onitsha ne daga ina ne da sauransu naman ka ne aka ɗauka aka sarrafa shi awaki abu na hudu yau za ku sha lodi abu na hudu awaki wallahi wani ɗan ka- ɗan manomi yake manomi yake gaya mu muna tattaunawa ne da shi akan harkar kiwo ya ce ai malam yanzu mutanen kudu sun gane yanzu duk awaki za ka ga awaki sun fara yin karanci a nan da an yi kudu da su mutum ɗaya ne zai je ya yanki gona iya ganinka sai su zo su yi ta sayan awaki a nan da yake awaki arha ne da su sai su je su zuba su ita akuya a shekara sau biyu take haihuwa kuma tana iya haifan uku tana iya haifan hudu in an mata allura ma sama da haka lafiyayyin yaya so a yanzu shirin da suke daga nan zuwa wasu adadin shekaru ba su da bukatar naman da ake kai musu din kamfanoni suke na gyaran nama suna fakejin ɗan naman idan aka yanka taure ko aka yanka akuya aka gyara naman sai a sa shi a kwali sai a sa shi a leda sai a tambara masa stamfi na kamfani sai a sa shi a sto sai a sa shi a babban shago sai ka je ka saya da ba sai kun musu wahala kun waye ba an kai an kai su an an dora awaki a bayan roka ta sha iska ta yi waye waye da sauransu yanzu su suke fakejin nama haka shanun ma idan ka ga inyamuri ɗaya yana da garke garke na shanu gonar shanu wallahi abin zai baka mamaki kuma abin mamaki su ta- su cire naman su yi fakejin su gyara sannan kuma su tatsi nonon su mai da shi madara su sa shi a kwali kuma su yi oda su kawo mu siya ina gaya muku wannan bayani ne nan gaba in ba kun yi da gaske bayan arewa sai kun zama bayi wallahi wanda ya kamata masu kuɗin mu su zama wayayyu akan irin waɗannan abubuwa wayayyu so haka abubuwan nan suke ina gaya maka barkatai yanzu ka duba kwai fa duba kwai dan Allah kusan galiba yanzu gidajen mutane in garin Allah ya waye ko kai baka ci kwai ba ƴaƴanka a soya musu su tafi makarantar nazari ko firamare da shi kusan kowane shago ana sai da kwai ko to wallahi tallahi idan ka zo a nan Kano aka ce a gaya maka babbar gona ta kaji da za a iya ciyar da rabin Kano da kwan babu ko kwatan Kano ma wani attajiri da yake da gonar kaji wanda kajinsa zai iya ciyar da ɗaya bisa ukun Kano da kwan kajinsa babu lalacewar mu ta kai yanzu kwai kwai da kaji na turawa kwai sai dai a taho mana shi daga gonakin kudu musamman gonar obasanjo ita ce take ciyar da mafi rinjayen arewa malam kwaifa tirela tirela ake shigo da kwai daga lagos ko daga ibadan ko daga kaza tirela tirela zaka ga kwai dan Allah ban fi su jeji ba dan Allah ban fi su ruwa ba dan Allah ban fi su kaza ba shinkafar da muke nomawa fa ita ake barjewa bawon shinkafan shi ake barjewa a dada kai shi wani kamfani ya sarrafa shi ya mai da shi abincin kaji masarar da muke nomawa a arewa ita ake barzawa a gyara ta a kamfani a je a ciyar da kaji su ba ba su da gonar da za su noma masara ba su da gonar da za su noma shinkafa amma tamu shinkafar ita za mu gyara mu noma su saye ta su cire su cire su ci su saye bawanta su je su yi abincin kaji su abin da sauransu yanzu kana tafiya nan hanyar Kaduna in ka bar zade zaka je Kaduna zaka tarda wani katon kamfani kamfani ne malam na harkar abincin kaji da kaji da waye da sauransu kun san na waye na ɗan- na yan indiya ne a yanzu a Najeriya yana daga cikin manya-manyan kamfanoni da suke producing kwai ko suke producing ‘ya'yan kaji irin broilers nan kowaye kowaye makamancin wannan kaza ɗaya fa sai a tsire ta ɗari uku jaririya ɗari uku da hamsin ɗari biyar kaza yar jaririya fa kwaya ɗaya fa ka duba wannan wani irin business ne a rana ɗaya zai ƙinƙashe dubu ɗari ka buga naira ɗari biyar biyar so dubu ɗari su suke yin ƙyanƙyasar suke kaza suke kaza suke kaza duba kifi yanzu ba kuna zuwa nan ba ana sai da kifi a nan ba ka je ka gani daga ina ke kawo kifin mu fa babu komai babu komai babu mun ci baya mu noma auduga ba ma iya sarrafa auduga mu noma masara ba ma iya sarrafa masara mu noma wake ba ma iya sarrafa wake mu noma kaza ba ma iya abu- sauransu to yanzu noman ma sun gane yanzu barowa kudin suke yi suke zuwa arewa suke sayan gonaki inyamuri zai zo da miliyan dubu biliyan zai zauna ya wata ɗaya wata biyu yana hotel ana fita da shi ƙauyuka yana bi duk inda aka ɗaga gona za a sayar suna haɗa kai da dagatai da hakimai na ƙauyuka suna sayan gonaki kuma za ku sha mamaki nan da shekaru wallahi tallahi sai a zo ana noma kayan abincin kuna gani gaba ɗaya ana fakejin ɗinsa ana kai shi gudu ko ba abin da kuka iya sai shuka sai barima sai shiƙa kun ga waɗannan abin da na gaya muku wallahi tallahi sai in ta lissafo muku abubuwa na tasku da bakin ciki da yake damun mu a ƙasan nan na rashin lissafi yaya za mu inganta bayanmu duk waɗannan abubuwan da nake gaya muku da ana- ana amfani da su yadda ya kamata da ba mu samu samari masu zaman banza ba a titi Allah da kowa ya samu abin da zai yi in ƙasar noman ce akwai ta da yawa jihohinmu ƙasar tana iya ɗauka ka yi noma da rani ka yi noma da damana malam abin mamaki mun gwada mun yi a noma malam sai ka je ka shuka abu da damana wata biyu wata uku yayi ka girbe ka daɗa gyara gurin ka daɗa shukawa kuma ya daɗa tsirowa Wat- wata biyu wata uku yayi ka daɗa yankewa ka daɗa nomawa akwai fa ƙasar da zaka mata noma uku a shekara na ƙarshen ne kawai da kaɗan za ka ƙarasa da ban ruwa kuma tana ɗauka kawai gyara ta za ka yi ƙasan ka yi wayewa da sauransu sai ka je ka noma shinkafa a guri wallahi wallahi malam in ka samu guri miki sai ka yi shinkafa tireloli za ka yi na shinkafa in aka rinka buge shinkafan nan ana ɗora ma a bayan tirela sai ka ce wai daga ina ne arziki malam guri ƙasa Allah ya bamu da ruwa da waye sauransu amma ya late mun rasa suwa za su shiga gorance mu su taimaka mana ga daji ana da shi malam na banza amma ya za a yi utilizing ɗinsa ya za a yi amfani da shi kuma dole waɗannan abubuwan ba za su yi ba sai da kuɗi dole sai gwamnati ta sake wa mutane kuɗi su je su yi aiki su yi noman nan tunda ba zai yi a yi noma ba taki ba to ina za ka yi noma in baka da taki in baka da kuɗi ya za ka yi ka sai taki haka dole sai da kuɗi in noman rani ne ake so dole ka buƙaci janareto da za ka zuƙo ruwan nan dole ka buƙaci kayan feshi da za ka inganta amfaninka dole ka buƙaci kaza ka buƙaci kaza kai koma ba za ka yi fa- ka za ka sa taki ba ai dole ka buƙaci kuɗin da za ka zubawa yar kurkura ta- takin kashin awaki dole sai da kuɗi tunda mun yi yawa yanzu abinda za mu noma ɗin ya yi mana wato in ba mun saka kuɗi ba ba za mu iya noma abinda za mu ciyar da kanmu mu ciyar da wani ba so don Allah muna kira ga samari matasa mu farga mu rinka jin ciwon wannan abin mu shiga cikin gwamnatin nan don mu samar da gyara manyan mu kuma su rinka jin wannan magana da ji na basira da tunani don su rinka kawo gyara amma abubuwa an mana nesa wallahi daidai da yan jus jus nan da ake sha kana dagawa yan yan lemo din nan na gwangwani ko na roba kana daga sai ga an ce daga inugu wallahi da wahala ga wani an ce daga Kano ko Zaria ko Kaduna wallahi komai mu ba ma yi abin mamaki abin mamaki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi idahum yaj'aru ya dade cewa la taj'aru al yawma innakum minna la tunsaru kafirai kenan kada ku yi kuka kada ku ku zo ku nemi taimako a gare ni a yau ba wanda zai taimaka muku wannan ta'anib ne da zajr lahum akan kuka da ikon da suke yi abinda ake nufi da al-yawm mana yawma nuzulil azab ranar da azaba ta sauka gare su abinda ake nufi yayin da muka kama su da azaba al-mubaghit al-mufaji azaba wacce take unexpected suka yi ihu suka yi ƙara suna neman taimako za mu gaya musu mu ce la taj'aru wa la tasraku kada ku mana ihu kada ku mana kuka a wannan lokaci saboda azabar da ta same ku yau ba wanda zai taimake ku sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya musu me yasa ya musu wannan hukunci yace ai me قد كانت آياتي تسلى عليكم فكنتم كنتم على أعقابكم تنكسون kada ku mana kuka kada ku mana ihu kada ku mana ƙara ai ga ayoyi na sun kasance ana karantawa a gare ku ana karanta muku amma kuka doge akan kafirci bi sababi israrikum ala kufrikum fi hayatikum ad-dunya ga ayoyi na nan da suke nuni akan kadaitakata da suke nuni akan gaskiyar annabi na da suke nuni akan imanin masu imani da ni inji Allah amma ina kuna kauda kai dangane da jin ayoyin ku nuna kamar ba ku ji ba kuna izgilanci da waɗannan ayoyi kai kamar ma za ku rikito ku danne wanda yake karanta wannan aya- ayoyi din takaduna tastuna billadina yatlunaha alaikum wa kuntum ala aqab- aqabikum tankisun kun juya baya wa waɗannan ayoyi kun ki ku yi imani da su shi yasa za ku gamu da azaba yau Allah ya ce me مستكبرين به سامرا تهجرون haka أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين na'am أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون Allahu أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن na'am بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون Allahu
أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم na'am وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ insha Allah wani sati sai mu dora mu fassara waɗannan ayoyi abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya mana afuwa da rangwame wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh